المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci a wannan masallaci na juma'a da ke jami'ar bayero a nan kano a wannan yammaci na laraba yau muna sha shida ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan goma shekarar miladiya ta 2025 a wani majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wani littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziyyar rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 66 a cikin wadda littafi inda za mu tashi a kan faɗarsa rahimahullah ya ce almuhibbuna idan kharibat manazilu ahbabihim qalu saqiyan li sukkaniha wa kadhalika almuhibbu idza atat alayhi al'awamu tahta at-turab ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية بلج المحبون مسويا إذا خربت منازل أحبابهم idan gidajen masoyansu suka zama kufai suka rushe suka zama kango suka zama kufai kalu sukan ce saƙiyar lisukaniha Allah ya shayar da mazauna waɗannan gidaje wa kadhalika almuhibbu hakanan masoyi idza atat alayhi al'awamu tahta at-turabi idan yayi shekaru a ƙarƙashin ƙasa zakara hina idin husna ta'atihi lahu fi dunya sai ya tuna kyakkyawar biyayya da yawa ubangijinsa a duniya wa tawaddudihi ilayhi da kyakkyawan neman soyayyarsa da yayi wata jaddula rahmatihi da sabuntar rahamarsa wasu ƙiyahu da shayarwarsa liman kana sakinan fi tilkal ajsamil bariya ga wanda yake zaune a cikin waɗannan jukkuna rududdugagu anan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana so ya mana bayanin haƙiƙanin soyayya soyayya ta gaskiya soyayya ta gaskiya ba ta mutuwa ba ta tsufa ko mun dadewa kuma ko da an rabu da juna ba a tare wannan soyayya za ta ci gaba da zanzuwa soyayya ce ba ta da alaka da wani abu na duniya wanda idan ya kau soyayya ita ma za ta kau a'a soyayya ce wacce za ta ci gaba da zama a zuciya babu wani abin da zai mata shamaki shi kamar mutumin da ya zauna da masoyansa a wani gari ko a wani ƙauye ya zauna suka yi rayuwa ta ƙauna ta soyayya ta aminci sai kuma daga baya suka rabu bayan tafiya wani lokaci sai ya dawo sai ya samu waɗannan masoya nashi sun bar wayan wurin da ya saba ganin su ko suka saba haɗuwa ya zama kufai ya zama kangwaye ba kowa da an baɓe ko dai sun yi ƙaura sun bar wajen ko kuma ta Allah ta kasance duk sun mutu sauraka gidajensu sun zama kufai wannan ba zai nuna cewa soyayyar sagare su ta zo ƙarshe ba saboda soyayyar a zuciya take ba wannan gidajen ne suka haɗa soyayyar ba ta yadda idan babu su soyayyar ta tafi a'a soyayyar tana nan a zuciya kuma wannan kufai da zai gani da wannan kangwaye da zai gani zai ƙara motsa masa wannan tsohuwar soyayya ne zai ƙara motsa masa tsohuwar soyayya da zaman arziki da aka yi ya ci gaba da yi musu addu'a addu'a mai kyau addu'a ta alheri ce suqiyal lisukaniha Allah ka shayar da mazauna wannan wuri da rahamarka wato kasancewar gurin ya tafi babu shi ba yana nuna shi kenan zai manta da waɗannan masoyan nashi ba shi masoyi idan soyayyar ta gaskiya ce to duk wani abu nashi zai tuna wa masoyi soyayyarsu duk wani abu nashi da zai gani zai ƙara tuna masa soyayyarsu ne ya kuma ƙara jin kamar ma yanzu ne aka fara kamar yadda qais ibn mulawih da aka fi sani da majnun laila yake cewa amurru ala diyari diyari qaum diyari laila أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار yake cewa yana bin kufai-kufai na inda laila suka zauna duk inda ya ga wata katanga a tsaye bata rushe ba sai je rungume ta yana sumbatanta ya ce ba san waɗannan gidaje ne suka cika masa zuciya ba a'a san waɗanda suka zauna a gidajen ne saboda ka su waɗannan gidajen da waɗannan katanga da yake gani da je nan ya kama wannan ya sumbata je nan ya kama sumbata suna ƙara tuna masa zamantakewar da suka yi da abar soyayyarsa da abar ƙaunarsa cewa ma hubbu diyari shagaf da kalbi walakin hubbu man sakana diyara saboda haka duk wani abu da aka danganta shi ga masoyi to soyayya ta gaskiya ta hakika takan sa wannan abin ya zama abin so ga masoyi duk wani abu da aka ce wannan na masoyinka ne to sai ka ji cewa kana son shi so ba kankani ba saboda an danganta shi da masoyinka me yasa muke wato marmarin mu gan mu a Ka'aba ga mu ga ɗakin Allah saboda mai saboda an jingina shi ga Allah ce wa tsahir baitiya ka tsarkake ɗaki da to wani jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai ba shi sharafi sai ba shi ɗaukaka sai ba shi ɗaukaka lamman tasabtu ilaika sirtu mu'azzaman ce yayin da na dangantu gare ka sai na zama abin girmamawa wa alautu qadran duna man lam yantasib sai na ƙara samun ɗaukaka da daraja fiye da wanda bai jingina da kai ba saboda haka jinginuwarsa da raƙuwarsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa daraja ba duwar watsin jikinsa ba ba kasancewarsa a wannan buƙa a wannan wuri ba a ko'ina ne da a ko'ina ne Allah ya ka'aba haka mutane za su ji suna santa ko a ina Allah ya ajiye ta haka za su ta saboda saboda ɗakinsa aka ce an ce ɗakinsa ne shi yasa mutum zai sha wahala wajen tara guzurin da zai yi tafiya musamman a lokutan baya da in za a yi tafiya zuwa umara ko hajji dole sai an tafi cikin ayyari kuma an ɗauki kwana da kwanaki ko ma watanni kafin a isa a yada zango nan a yada zango can wani lokaci a haɗu da miyagu wato 'yan fashi a hanya wani lokaci wasu su rasa rayukansu wasu su rasa guzurinsu wasu ma kafin a kai ta Allah ta kasance su mutu wasu su yada zango a inda ba za su ƙara gaba ba ba kuma za su iya dawowa ga iyalansu ba haka ake ta shan wahala amma wannan ba ta sa an daina mararin gurin ba bai sa an daina sha'awar wajen ba ana jin labarin waɗanda suka je wasu suka shiga cikin matsanancin haɗari amma wannan bai sa mutane sun daina sha'awar wurin ba sun zai je ya kashe kuɗi mai yawa je ya yi aikin umara ko ya aikin hajji ya sha wahala amma da ya dawo kuma sai je na shauƙin komawa ba don komai ba saboda an danganta gurin da Allah subhanahu wataala an danganta gurin zuwa ga masoyi saboda haka yake jin ake jin ƙaunar wannan guri a cikin zuciya ja'ala af'idatan minan nasi tahwi ilayhim nabi ibrahim cikin addu'ar da yayi ma makka ce ka sanya zukatan mutane suna marari na su zo gare su kuma haka abin yake Allah ya karbi wannan addu'a to duk wannan alama ce ta soyayya ka ji cewa kana son abin da yake da dangantaka da masoyinka duk wani abu nashi in ka gani sai ya ƙara motsa maka wannan soyayyar to da ita ce soyayya ta hakika ta ce soyayya ta gaskiya ba ta bicewa don bicewar wani abu na duniya don gujewarsa sannan abin da ya kasance na alaƙarka da masoyinka shi ma da irin abin da kake samu daga gare shi na kyawawan addu'o'i ba za su gushe ba saboda wani lokaci da aka ɗauka ba a tare shi ne ce waka zalika almuhibbu almuhibbu yana nufin mai san Allah idza atat alaihi al'awamu tahta at-turab ko da zai yi shekaru a karkashin ƙasa bayan mutuwarsa a nan duniya yayi rayuwa rayuwa ta san ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya a cikin abin da ya umarce shi ko ya hana shi yayi kokari ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa subhanahu wata'ala haka ya rayuwa har Allah ya karɓi ransa cikin ƙauna da soyayya da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala to kowane irin shekaru ya a ƙarƙashin ƙasa zai rika tuna wannan da'a da yawa ubangiji domin zai ga amfaninta a cikin kabarinsa zai tuna irin kyautatawar da Allah da yawa ubangiji cikin yi masa biyayya da inda ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma yayi ta yi masa rahama kuma rahamar ta ta sabuntuwa saboda abin da ya shuka a nan duniya shi zai girba a can to wanda ita ce soyayya ta gaskiya ba ta gushewa ba ta karewa kuma duk wani abu na masoyi yana zama abin soyuwa gare ka kamar yadda wani yake cewa wa ya sakina wa ya sakini aknafi taibata kullukum ila alqalbi kullukum ila alqalbi min hubbi min ajli alhabibi habibu cewa ya saki ne a kinafi tsaibata ya kuma su zaune a madina ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kuma su zama wato waɗanda suke zaune a gidajen madina dukkaninku saboda masoyina kuma masoyana ne saboda mai suna zaune a birnin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama cuto saboda masoyina da yake tare da ku kuma dukanku kun zama masoyana wadda ita ce haƙiƙar soyayya shi yasa a kullum muke gaya wa mutane cewa ita soyayya ba wai magana ce ta fatar baki kawai ba alamunta baya buya in akwai ta to baya bata buya za ga duk wani abu ko ka ji muryar masoyinka sai ka ji kai ka ji dadi ko baka ganshi ba muryarsa kawai zaka ji sai ka ji wani abu a ranka ballantana kaga wani abu da yake da dangantuwa da shi kaga wani dan uwansa wata ‘yar uwarsa ko wani mahaifinsa ko wani abokinsa duk sai ka ji ƙauna ta wannan abin ta shiga zuciyarka saboda yana dangantaka da wannan abu saboda haka intisabin abu yana ƙarawa abin daraja kai kuma alamar son ka da wannan abin ka so da abin da masoyinka yake so ka so abin da masoyinka yake so shi yasa muke cewa san annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne kuma duk mumini ba zai zama mumini da gaskiyar gaske ba sai ya so manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya so shi so na hakika so na gaskiya so na so na wanda zai yi wada'a ya masa biyayya kuma wannan biyayyar ita ce za ta nuna alamar kaunar tasa gare shi so sunnarsa da so ganin cewa ta yi ƙarfi ta yaɗu ta shiga ko ina da ina ya yi ƙoƙarin yaɗa ta yi ƙoƙarin raya ta a karan kansa da kuma raya ta a cikin al'umma sannan duk wani abin da zai kishiyance ta duk wani abin da zai zo don ya kawar da sunna shi ya samu gurbin zama to mutum zai ki wannan abu kuma zai yaƙe shi ya so masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbansa da suka zauna da shi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya karfafa addinin musulunci da su huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah ce shine ya karfafe ka da nasararsa kuma ya karfafe ka da mu'minai su waye muminan da Allah ya karfafa annabi da su su ne sahabbansa su ne sahabbansa wanda suka yi imani da shi suka gaskata shi suka zauna tare da shi cikin daɗi cikin wuya suka kasance su ne rundunarsa da su ya yaƙi abokan gabansa su ne ya yi waja sallah su ne mamunsa su ne abokan shawararsa su ne sirikansa su suka aura daga wajensa ya aura daga wajensu sauraka waɗannan su ne masoyansa to alamar son masoyi ka so abin da yake so sannan alamar ƙin wato san wato san masoyi ka ƙi abin da baya so ka ƙi abin da baya so duk abin da yake ƙinsa kai ma ka ji kana ƙinsa saboda ka za ka ƙi za ka ji kana ƙin kafirci kana ƙin shirka kana ƙin bida'a kana ƙin munafici kana gujewa saban Allah saboda waɗannan abubuwa duka masoyinka baya son su suna bakanta masa suna ɓata masa rai suna ɓata masa rai don haka kai ma zanto kana jin ɓacin rai yayin da kaga ana shirka da Allah yayin da kaga ana wato yaɗa bid'a ko ana aiki da ita wani alama ce ta cewa san da kake yi na gaske ne ba ba ba kawai kuri ne da baki ba ba kawai da fatar baki kake kake faɗa ba a'a da gaske kake to shine abin da nan Ibn Qayyim yake bayyanawa a cikin waɗannan kalmomi waɗanda suke a dunkule don ya fito maka da menene so na hakika sannan sai ce fa'ida alghairatu ghairata ne ghairatun ala shai'i wa ghairatun min shai'i falghairatu ala almahbubi hirsuka alaihi walghairatu min almakruhi an yuzahimaka alaihi فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق وأما من تحصل المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه وتعالى فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يسرفها إلى غيره أو يغار عليها أن يطلع عليها غير الغير فيسيلها عليه أو يغار, أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أو محبة لإشراف غيره عليها أو غيبته عن شهود منته عليه فيها وبالجملة فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه سننشي فائدة الغيرة غيرتان كيشي إلي بيوني كيشي إلي بيوني ghairatun ala shay'i kishin kishin abu ko kishi akan wani abu sannan wa ghairatun min shay'i ko kishin wani abu menene kishi akan abu kuma menene kishin wani abu shine zai bayani fal ghairatu ala al mahbubi kishin ka akan wani abu hirsuka alai kwadayin ka gare shi wato kwadayin alherin gare shi wal ghairatu min al makruhi an yuzahimaka alaihi والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه كما دا كيش وانا أبنكي وانا أبدا باكا سو يزمن إلى تاريا لكي أكم وانا أبنصر فالغيرة على المحبوب إلا لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم واتو kishi ga wanda kake so ba za ta ba zai cika ba sai tare da kishin wani yayi tarayya da kai a cikin sa وهذه تحمد إلى wannan kishin ana yaba masa ana yabansa حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه lokacin da ya zama abin soyayya tarayya a cikin sa tana da muni kal makhluqi kamar abin halitta wa amma man tahsunu al musharakatu fi hubbihi amma wanda tarayya a cikin san sa yake take da kyau kar rasuli kamar manzo wal alimi ko malami بل الحبيب القريب سبحانه كي بل ما مسويين كركس شيني الله فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه تو أنا باء كاو تنانن كيش وني يتاريا لكي أكلسا بل هو حسد إذن كي ونن كيشي سورا سحسدا والغيرة المحمودة في حقه wato kishin da ake yabawa a cikin haƙƙin shi irin wannan an ya gara muhibbu ala mahabbatihi lahu an yasrifaha ila ghairihi masoyi yayi kishin soyayyan nan tashi kai ya karkatar da ita zuwa ga waninsa aw ya gara alaiha an yattali alaiha alghairu fa yufsidaha alaihi ko yayi kishin kada wani ya hango ta ya leko ta ya bata masa ita wato wannan soyayyar tashi aw ya gara ala a'malihi an yakuna fiha shay'un li ghairi mahbubihi ko kuma yayi kishin kada ya zanto wani abu daga cikin ayyukansa ya karkata zuwa ga wani zuwa ga wani wanda ba shine masoyinsa ba aw ya gara alaiha an yashubaha ma yakrahu mahbubuhu ko kuma yayi kishin kada wannan soyayyar tashi ya zanto ta gauraya ta cakuda da wani abu wanda yake masoyinsa baya so min riya'in kamar riya aw ijabin ko ji da kai aw mahabbatin li ishrafi ghairihi alaiha ko ya ji cewa yana son waninsa ya riga tsinkayo ta aw ghaibatihi an shuhudi minnatihi alaihi fiha ko ya daina hararo ya daina gano baiwar da Allah ya yi masa a cikin wannan soyayyar wa bil jumla a dunkule dai fa ghairatuhu kishin sa taqtadi an takuna ahwaluhu suna hukunta zanto halayensa wa amaluhu da ayyukansa wa afhaluhu da duk wani motsinsa كلها لله دكن سيئيس دان الله وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه هكذا يكيش kada wani abu na lokacinsa ya tafi zuwa ga wani abin da ba neman yardar masoyinsa ba wannan magana da za ku ji kamar zauranci ibn al-qayyim yana cewa al-ghaira al-ghaira shine kishi kishin abu yace kishi iri biyu ne kai kishin abun kuma kai kishi kai kishi akan abun kuma kai kishin abun kishi akan abu yace shine ya zanto wannan abun ka damu da shi kada ka bar shi ya lalace kada ka bar duk wani abin da zai zama matsala ga wannan abin ya same shi ka kula da shi ka tsare shi duk wani abin da kaga zai bata maka shi kai kokarin kawar da shi wannan shine al-ghairatu ala shay abinda kake so kana kishin sa ce kana son mutum don haka kana kishin kaga wani abu ya cutar da wannan mutumin da kake so kaga cewa wani abin da mutumin baya so ya same shi wannan shine al-ghairatu ala shay al-ghairatu min ash-shay shine kai kishin wani yayi tarayya da kai a cikin sansa zanto kai kadai kake son abu kada wani ya zanto kana so shi ma yana so to wannan sune kishi guda biyu yace kishi na farko shine al-ghairatu alayhi wal ghairatu min al-makruh an yuzahimaka alayhi kana son abu don haka kana son wannan abun ya zanto cikin cikin wato zaman lafiya cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi duk wani abin da wannan abin da kake so yake da so kai kokarin kaga cewa ya samu shine kana kishin sa sauraka idan dan adam ne kake kishi kake masa kake kishi akan sa to zaka so kaga cewa kai masa abin da zai faranta masa zaka so kaga cewa baka bari wani abu na cutarwa ya same shi ba baka bari ya hadu da wani abin da zai wato dugun zama masa hankali ba duk wani abin da kake cewa zai kawo masa matsala a rayuwarsa kai kokarin kare shi shine al-ghairatu ala shay al-ghairatu min ash-shay kaji cewa wannan abin ya zanna ka ne kai kadai kada wani ya zo yayi ya yayi goge ya da kai a cikin sa ba haka so wani ya tarayya da kai a cikin sa ba shine al-ghairatu min ash-shay idan mutum matarsa ce ko ko kuyangarsa ce ba zai so a ce sun yi tarayya da wani a cikin ta ba wannan shine al-ghairatu min ash-shay to shine yace waɗannan sune kishi guda biyu ita al-ghairatu 'ala al-mahbub la tatimu illa bil ghairati min al-muzahi in kana son mutum ko kana son Allah misali kana son manzon sa sallallahu alaihi wasallama to ba za ka so wani abin da zai zo ya gurbata abin da wannan da kake so ko kuma ya lalata ya zo da abin da wanda kake so baya so kana son Allah ba za ka so kaga ana shirka da shi ba ba za ka so kaga ana saba masa ba ba za ka so kaga ana yin duk wani abin da Allah ce baya so saboda kana kishinsa saboda ka wannan gaira din ita ce za ta saka al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad fi sabilillah wannan gaira din ita ce ma addini gaba ɗaya addini yana cikin wannan gaira ɗin asalin ta qul inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahara minha wa ma batan Allah ya haramta alfasha ta zahiri da baɗi duk wani abin da Allah ya haramta ka ji cewa ba ka san wannan abin ko ba ka so ka ga faruwarsa shi ne zai sa wato zai sa ka yi umarni da kyakkyawan abu kuma ka hana mummuna yayin da ka zanta kana kishin addinin Allah shi yasa ibnu qayyim cikin littafin saraunatul muhibbin yayi dogon bayani akan waɗannan nau'uka da kishi da nan akan abin da ya bayani a can tsantsa kula ne saboda haka wannan shi zai sa wato ka so addini gaba daya ka so abin da Allah yake so ka ƙi abin da Allah baya so shine abin da ya zo a cikin hadisin Anas آه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار كاغا يسوء الله يسوء من زنس صلى الله عليه وسلم يسوء أبن سكيسو كسوء متدن الله واتو دنينا سن الله دنينا بين الله سوراك كيسيش kuma ka ƙi kafirci saboda Allah ba ya san kafirci ka yi ƙyamar a ce ka koma kafirci kamar da ba ka so a jefa kauta ba to wannan shi ne alghairatu ala shai wanda ita ce addini ka cokam addini gaba ɗaya dunkule a cikin wannan tunda ita ce za ta sa ka so abin da Allah yake so ka ƙi abin da Allah yake ƙi ka yi umarni da abin da Allah yake so ka yi hani ga abin da Allah baya so ita ce za ta sa ka ba da rayuwarka don ɗaukaka addininsa ya yi wallazi na amanu man yartadda minkum an dinihi fa sofa ya ati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin ala almu'minina izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim saboda haka kaga ita wannan soyayyar da wannan kishin shi zai sa ka iya sadaukar da rayuwarka akan sa to wala ita ce alghairatu ala shay alghairatu min ash-shay kaso abu kuma ba za ka so wani yayi tarayya da kai a cikin abin ba kamar da mutum zai so matarsa ba zai so a ce tana da wani tare da shi ba kamar da mace take son mijinta ba ta so a ce akwai wata ita ma ta shigo tana son mijinta ba alamar soyayyar ce za ta sa ta yi masa ta yi kishin a bar mata kayanta ita kadai ko ba haka ba kamar yadda to alghairatu ala shay'i isa abu ne da ake son su koda yaushe kai kishi akan abu kai hirsi akan sa kamar yadda muka yi bayani alghairatu min ash-shay kai kishin abu ya zanto kai ya zanto naka ne kai kadai wannan la yasluhu illa lil makhluq amma la yasluhu lil khaliq ba za ka ce kana kishi kada wani ya so Allah ba sai kai kadai kada wani ya so manzo Allah kai kadai za a bar maka kayanka ko wani malami kana son shi ka kai kishin kada wani ya so shi tare da kai shine ya misali yace shi kansa Allah bal al habibul qarib subhanahu ba za ka so a ce ka ce bari in kishin Allah ba na son ga wani yana son shi yana yana yana son shi ba shi ibn al-qayyim a cikin rawdatul muhibbin yace wasu daga cikin sufiya amma na da ba na yanzu ba yace ba sa iya bambancewa ma tsakanin waɗannan nau'uka biyu na gaira sai su dauki gaira da ake wa mahbub sai su yi wa Allah saboda haka in sun ga wani da ambatan Allah su ji haushi sun ga wani shi ma yana kusantar ubangiji su rika jin haushi su abin musu nasu ne su kadai ji nasu ne su kadai ba sa san a ce ga wani ma yana san shi ya ce to wannan hasada ce ba gaira ba ce ba kishi ba ne mai kyau wannan hasada ce shi ne ana ya ce bal huwa hasadun hasada ce ita wannan muzahama din anan ana santa a sha'anin ubangiji ne a sha'anin wani mahaluki ne wanda aka halatta maka ka keɓanta da shi shari'a da hankali suka ce ka keɓanta da abin su ma ba kowane maluki ba tunda malami ba a ce ka yi masa haka ba amma matarka shari'a ta ce ka keɓanta da ita baiwarka da ka yi sadaka da ita shari'a ta ce ka keɓanta da ita to a nan a shari'ance da hankalce ba za ka so wani ya yi tarayya da kai a ciki ba za ka yi kishin abinka to wannan mai kyau ce wannan mai kyau ne shi yasa lokacin da sa'ad abin nan sa'ad ibn ubada lokacin da yazo ke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in dai ya saki wani ya ga wani tare da matarsa a kwance to la zai kashe shi da takobi zai dake shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atajabuna min ghayrati sa'ad shin kuna mamakin kishin sa'ad sai ya ce wallahi ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni na fi shi kishi Allah kuma da ya fi mu Allah ya fi mu Allah yana kishin bawansa yaga yayi zina ko yayi yayi sata ko yayi shirka ko ya bauta ma wani ba Allah ba Allah yana kishin bawansa yaga yana yin wannan kamar yadda zo a hadisin abdullahi ibn mas'ud laysa shay'un aghyaru ala min Allah min ajli zalika harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan babu wani wanda ya kai Allah kishi inji annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ya kai Allah kishi dalilin haka ne ya haramta alfasha ta zahiri da ta batini ta sarari da ta boye sannan la ahada aqbalu ahabbu minhu al'udhr min Allah ba wani wanda yake karbar uzuri kamar Allah subhanahu wataala min ajli zalika arsala ar-rusula wa anzala al-kutub saboda haka ne ma ya saukar da manzanni ya aiko da ya saukar da ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai wanda yake nuna cewa ghaira ta ubangiji sifa ce da take da kamala ghaira ce amma tana tattare da yanke hanzari idan aka ba da uzuri yana karba yana kishi amma idan bawaye ba da uzurinsa Allah yana karba ta yi kai ka yi kishin da in an baka uzuri ma ba za ka karba ba to amma shi ubangiji kishin sai yana da kamala shi yasa annabi ya hada su duka biyu yace Allah ya fi kowa kishi shi yasa ya haramta alfasha ta sarari da ta boye sannan Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa karɓar uzuri shi yasa ya aiko da annabawa ya kuma sauka da littattafai sannan babu wanda ya kai Allah san yabo shi yasa ya bukansa shi yasa ya bukansa sauraka gaira ta ubangiji tana da kamala tana da kamala ba gaira ce irin ta mahaluki ba wanda zai iya halaka mutum saboda saboda saboda wannan kishin Allah shi yana karɓar uzuri to haka ubangiji subhanahu wataala yana kishi kuma yana kishin bawansa mu'mini kamar yadda yazo annallaha yagharu Allah yana kishi wal mu'minu yagharu mu'mini ma yana yin kishi wa ghayratullahi an ya'ti an ya'ti al mu'minu ma harrama Allahu alayhi kishin Allah yaga mu'mini yayi abinda Allah ya haramta masa ubangiji yana kishin wannan haka Allah yana kare bawansa da yake so kada ya fada cikin abin da baya so wanda kishin ubangiji ne ga bawansa mu'mini sai ya tsare ka saboda yana son ka sai ya tsare ka daga fadawa cikin abin da baya so shi yasa ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi hadisin Qatada ibn Nu'man النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي مريضه الماء idan Allah ya so bawansa sai ya tsare shi daga duniya sai ya masa katangar karfe tsakanin shi da duniya kamar yadda mai jinya yake zama yana kare majinyacinsa daga shan ruwan da zai cutar da shi akwai cututtukan da ruwa in mutum ya sha zai iya cutar da shi to da aka yi tiyata a cikin sha ruwa saboda in ya sha ruwa ba tare da lokacin shan ruwan yayi ba zai iya zama masa matsala ko ya samu kuna a ciki akan ce ka a bashi wani abin sha saboda an san aka bashi zai iya jawo masa matsala ya rasa maransa to saboda ka yana so kana son shi shi ma kuma yana son ruwan kai kuma gashi kana son shi ka san kuma ruwan yake so amma ka hana shi saboda saboda in ka bashi a lokacin zai cuce shi saboda ka ka hana masoyinka abin da yake so saboda in ka bar shi abin da yake so zai cuce da zai cuce shi to haka Allah yake kare bawansa daga duniya wato daga kyalekyalen duniya da mukamai da wasu tarkacen duniya shi bawan yana so yana so ya ga yayi arziki yayi kaza yayi kaza yayi kaza zuyira linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati haka Allah ya sa masa san abin yana so to amma Allah saboda yana son bawa ya san cewa in ya bashi wani abu na duniya da shi yake so zai iya cutar da shi saboda kishin ubangiji sai ya kare shi sai ya sa masa katanga ƙarfi sai ya hana masa abin shi zai ta damuwa kamar dai wancan mara lafiya zai ta jin ba daɗi yana son abu an hana shi kuma yana ga wanda ya hana shi da masoyin shi ne ya kamata ya tausaya masa kai ma kana ganin cewa kai bawan Allah ne mai bautar Allah mai san Allah amma ga wani abu na duniya kana so bai baka ba baka san hikimar da ta sa bai baka ba saboda yana kishin ka in ya bude maka wannan kofa zaka halaka to sai shi ma ya hana ka abin da kake so kamar yadda mara lafiyar can mai jinya sai yake hana shi abin da yake shine ma'ana hadisi idza ahabba Allahu 'abdan hamahu ad-dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahu al-ma' saboda haka wannan kishin ubangiji ne subhanahu wataala da yake wa bayansa su kuma bayi suna kishinsa ta hanyar ba za su so su ga an yi abin da baya so wani alghairatu alaihi kenan ita ce da farko da muka yi magana kai kishin Allah subhanahu wataala ta hanyar kai a karan kanka kai kishinsa ka kaurace wa abin da san zuciyarka yake nuna maka ko da kuwa kana so amma abin ba mai kyau bane Allah baya son sa ka kawarce abin ka yaki shedan da yake tare da kai yana kokarin zuga ka yana ingiza ka ka yake shi saboda mai saboda kakka fada cikin abin da masoyinka baya so shine Allah haka nan ka yaki kelekelen duniya ka guje musu saboda kakka fada cikin abin da Allah baya so to shine abin da nan Ibn Qayyim yake faɗa yace fal ghairatu ala al mahbubi la tatimmu illa bil ghairati min al muzahim wato kishi akan abin da kake so ba zai cika ba sai ta hanyar yin kishin ka da wani tarayya da kai wannan a cikin abin halitta kenan kamar matarka kamar kamar baiwarka lokacin da ake da sadaka zaka so wani tarayya da kai a cikin su ba وهذه شيء يتي وهذه يتولى غير ذلك تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه أي تقبح المشاركة في حبه شرعا وعقلا تقبح المشاركة في حبه شرعا وعقلا yayin da ya zanto abin da kake so baya da kyau a ce an yi tarayya da kai cikin sansa a shari'ance ko a hankali shine kamar sai ce kal makhluqi kamar kamar wani mahaluki anan suka ce kazzauja li zaujiha ko kal'amati li sayyidiha wa amma man tahsulul musharakatu fi hubbihi amma wanda yake da kyau a samu tarayya cikin sansa zai zama ma cikin kaunarka ne gare shi zaka jawo masu sansa cikin tafiyar ka jawo masa masoya kan rasuli kamar manzo ka ji daɗi cewa yana samun masoya saka zaka rika da'awa mutane kana kiransu zuwa ga su bi annabi sallallahu alaihi wasallam su so shi kaga anan ba za ka yi kishin wani ya so annabi sallallahu alaihi wasallam dan me zai so shi wal alim kamar malami bal al habib al qarib subhanahu kai makusanci masoyi makusanci shine Allah nanu aqrabu ilayhi min habil warid bal antum tad'una tad'una sami'an basiran qariban wa huwa aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi kamar da annabi ya faɗa to sauraka a nan ba ya dacewa ka ce kana kishi ka ga wani yana ambatan Allah kamar yadda kake kishin ka ga wani yana ambatan matarka ba za ka yi wannan ba fala yi tasawwaro ghairatul muzahamati alaihi fala yi tasawwaro ghairatul muzahamati alaihi a nan ba a kawo tunanin cewa ba za a yi tarayya kishin tarayya a kansa ba ce ka yi tunanin ba ka san a yi tarayya da kai a san Allah ko san manzansa bal huwa hasadun wannan ba gaira ba ce ba kishi ba ne hasada ce wal gairatul mahmudatu fi haqqihi to shi Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ko wani misalihi mutumin kirki menene kishi mai kyau game da shi menene kishi mai kyau da zaka yi game da shi an ya gara almuhibbu ala mahabbatihi lahu an yasrifaha ila ghairi idan to shi mai masoyi yayi kishin wannan soyayyar da yake masa kai ya karkatar da ita zuwa ga waninsa sanda kake wa Allah kai ya zanto ka karkatar da shi zuwa ga wani Allah kana son shi kamar yadda kake son Allah wannan shine kishin da ya kamata kai kai kishin kakka karkatar da soyayyar Allah zuwa ga wani Allah minan nasi man yattakhidhu min dunillahi addadan yuhibbunahu ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah sauraka mumini ba zai taba daidaita soyayyar da yake wa Allah da waninsa ba ko ya daidaita soyayyar da yake wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da soyayyar da yake wa babansa da babarsa da sauran mutane ba to yayi kishin cewa wannan soyayyar ba zai karkatar da ita zuwa ga wani ba a ce ga abin da Allah da manzansa suke so maimakon ya karbi wannan sai koma yana son wani abin da wani can daban da ba Allah da manzansa ba sai ya bar na manzan Allah to kaga anan bai yi kishin annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya sa bata zama soyayya ce gangariya ba soyayya ce ejjabo aw ya gara alaiha an yattali alaiha alghayru fa yusidaha alaihi kuma yayi kishin ko yayi kishin wannan soyayyar da yake da ita ta Allah da manzansa ko wani salihi kada wani ya tsinkayo masa ita ya bata masa ita sauraka ba zai so ya bari shaidan ko shaidanu su bata masa wannan soyayya ba ba zai so ya bari yan duniya su bata masa wannan soyayya ba ba zai so ya bari wata dukiya ko san zuciya bata masa soyayya ba yayi kishin wannan soyayyar yadda ba zai bari wani abu ya gano soyayyar ya bata masa ita ba to wannan shine kishin da ake so aw ya gara ala a'malihi an yakuna fiha shay'un li ghairi mahbubihi ko ayyukan da yake yi wa masoyinsa ya yi kishin kada ya zanto wannan aikin kuma ya yi ma wani wanda ba masoyin nasa ba ayyukan da muke yi wa Allah subhanahu wata'ala na bauta mu yi kishi kada mu yarda a ce irin wannan aikin mun yi wa wani ba Allah ba muna yin sallah mu dan Allah kada mu yarda mu yi sallah dan wani ya gani ko dan a ce muna sallah wanda muke yi dan gani allazina fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون da suke yi dan a gani idan qamu ila salati qamu kusala yura'una nas to idan to aikin da muke yi na ibada kamar sallah kamar azumi kamar sadaka kamar zikiri da ambatan Allah ya zanto muna yi ne dan Allah ba dan wani ba kan mu yadda wani abu ya shigo da zai sa wannan aikin da muke yi dan Allah mu yi shi saboda wani to wannan kishi kishi ne mai kyau aw ya gara alaiha an yashubaha ma yakrahu mahbubuhu ko yayi kishin kada wani abu ya gauraya da wannan aikin nashi abinda kuma masoyinsa baya so a ce yayi dan Allah kuma dan wani bai ce yana sallah dan Allah kuma sannan dan a san yana sallah yana sadaka dan Allah kuma dan mutane su ce yana sadaka ya hada Allah da wani a cikin wannan masoyinsa baya son haka Allah da yake wa baya son wannan shi man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda zai aiki hada wani da ni a cikin aikin to sai bar shi da kayansa haka duk wani abin da kai ka halarto da wata bukata ta wani a cikin aikin da za ka yi shi don Allah to Allah zai bar ma kai da wancan ku je ku karata yana da abin da zai yi maka zai tsinana maka ya je tsinana maka amma Allah baya cikin wannan aikin naka to kai kishin kada wannan ya faru a cikin aikinka to wannan kishi ne mai kyau aw mahabbatin li ishrafi ghairihi alaiha ko ya rika sha'awi ijamin ko yayi aikin da zai yi dan Allah amma kuma ya sa masa jiji da kai ya rika jin shi na musamman ne shi na wani ne ya rika yabawa kansa da kansa a cikin aikin da ya na alheri to kaga wannan jiji da kai zai halakar da shi ne kuma zai bata masa aiki ne Allah baya karɓar aiki mai jiji da kai cikin aikinsa ko kuma mahabbatin li ishrafi ghairihi alaiha ko ya rika yi yana son wani ya rika tsinkayowa yana yi amma zai yi sha'awar a ce wani ya san me nake yi ko da ba dan jama'a kowa da kowa ba a'a wani yana san wani a ce yana sane da abin da yake yi to kaga anan shi ma bai yi kishin masoyinsa ba aw ghaibatihi an shuhudi millatihi alaihi fiha ko kuma yana aikin na masoyinsa amma yana manta cewa ubangiji subhanahu wataala shi masa bai yin wannan aikin ba iyawarsa bace ba gwaninta bace ba kwarewarsa bace ba dabararsa bace ba dan yafi kowa a gurin Allah ba Allah ne ya ga dama ya zabe shi ya dora shi akan wannan tafarki ya rika jin cewa da da da taimakon Allah ne yasa yake yin haka ba dai yana da wayo ba ko wani ilimin sa ko wani abu akwai wadanda sun fi shi wayo suna na batattu wanda ya fi shi kwakwalwa amma Allah bai nuna masa hanyar ba wani ma yana ce yana bautar raƙumi ko ko wani sa ko na ɗan taure ko yana bautar ɓeraye ko yana bautar wani wani abin gashi kuma watakila in ka duba za ka ga a rayuwarsa wani babba ne ta fuskar kwakwalwa da waye wani babban likita ne wani babban injiniya ne wani babban kaza ne amma kuma gashi nan batacce wani babban ɗan siyasa ne amma kai Allah ya maka baiwa ya haɗa ka da wannan shirya shi yasa ya shar'anta mana mu ci gaba da roƙonsa har mu koma ga Allah ya ci gaba da tabbatar da mu akan shirya sallolinmu da muke yi duka na farilla da nafila duk raka'a sai mu ce ihdinas siratal mustaqim tare da cewa sallar da muke yi shirya ce amma muke roƙonsa a cikinta da cewa ya shiryar da mu saboda in ba dan shi ba wannan sallah ba za ta samu ba Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina to saboda haka kada mu kada mu manta da baiwar da yayi mana mantawa da baiwar da yayi mana alama babu da kishi ba ma kishin masoyi mu shine yace au ghaibatihi an shuhudi minnatihi alaihi fiha cikin wannan ibadar wa bil jumla yace a dunkule dai فغيرته كيشن الله تقتدي أن تكون أهواله وأعماله وأفعاله كلها لله كيشن الله يناه كنت إذن تود حالا ينسدك da ayyukansa duka da duk wani motsinsa gaba ɗayansu gaba ɗaya yana yi don Allah wakaza ya garo ala auqati haka nan yayi kishin lokutansa an yadhhaba minha waqtun fi ghairi rida mahbubihi kada ya bari wani abu na lokacinsa ya tafi ya yi asararsa ba wajen neman yardar abin soyayyarsa ba ya yi ƙoƙari ya zanto kowane lokaci yana cikin aikin da zake fatan Allah zai yarda da shi to wannan shi ne kishi a haƙƙin Allah subhanahu wataala kishin Allah da za ka yi kaga shi in aka ce wannan kishin shi ne addini gaba ɗaya za ka fahimci cewa hakan ne tunda duk wani abu na addini ya abin nan ya kunsu a cikin wannan fa hadhihi al-ghayratu min jihati al-'abd wa hiya ghayratu min al-muzahim al-mu'awwiq al-qati lahu an marzati mahbubi to wannan kishin ta bangaren bawa kenan yayi kishin kada wani abu ya shigo masa wanda zai kawo masa cikas ya yanke masa neman yardar abin soyayya abin kaunarsa saboda haka kana kishin kada wani abu ya shigo na raban shaidan ko na saban Allah ko na raban san zuciya ko duniya ko ƴan duniya da zai kawo maka cikas yanke maka samun yardar abin da kake so to wannan shine kishin kishi ta bangaren bawa ga ubangijinsa wa amma ghairatu mahbubihi alaihi amma kishin da mai san sa abin kaunar sa shine Allah shi kuma kishin da zai wa bawansa فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه شيني الله يدى زوج يرباوان تكركتا دقا سنش زوا سن وننسى سيدا زي سامو مشاركة تاريا دشي چكين سويسا شيني أبين مكي بياني إذن الله يسو باوا تو كيشنسا شيني كاري باوا daga fadawa cikin abin da zai zama masa matsala a soyayyarsa da ubangijinsa shi da iza ahabba Allahu abdan hamahu duniya sai kare shi daga duniya duk abin da zai zanto saban Allah ne sai Allah ya shiga tsakaninsa da shi to wannan kishin da bawa yake Allah yake wa bawansa shine Allah yana kishin mu'mini an ya'tiya an ya'tiya al-mu'minu ma harrama Allah mu'mini yazo yayi aikin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa shine ce wali hadha kanat ghayratu Allah an ya'tiya al-'abdu ma hurrima alayhi kishin Allah shine kada bawa yayi abin da Allah ya haramta masa ولأجل غيرته سبحانه حرم الفواحش saboda kishin sa ne Allah saboda kishin sa ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batan da wacce take ta sarari da wacce take ta badini wannan shine abin da yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud kamar da yake cikin sahihain Allah subhanahu wataala yace annabi yace laysa ahadun aghyaru min Allah babu wanda ya fi Allah kishi min ajin zalika harrama alfawahisha ma zahara minha wa ma batan a dalilin haka ne Allah ya haramta dukkan wata alfasha ta zahiri da ta baɗi li'an al-khalqa abiduhu saboda duka halittu bayan sa ne wa ima'uhu in maza ne ko mata ne kuma ku abin da su ma bayan sa ne mata fa huwa yagharu ala ima'ihi yana kishin bayan sa mata kama yagharu sayyidu ala jawarihi kamar yadda mai gida ko ubangida yake kishin wato kuyanginsa walillahi almathalul a'la sifa mafi daukaka ta tabbata ga Allah waya gharu ala abidihi yakan yi kishin bayansa an takuna mahabbatuhum li ghairihi kada su karkatar da soyayya su ga waninsa bihaythu tahmiluhum tilka almahabba ala ishqi as-suwari wa nail al-fahishati minha ta yadda wannan soyayyar da za su karkata zuwa ga waninsa ta sa su su rika son wasu mutane ko wasu mata ko maza wanda za ta kai su ga yin alfasha da su ubangiji subhanahu wataala yakan kare bawansa daga irin wannan wannan shine kishin da Allah yake yi daga bawansa kishin da Allah yake yi ga bawansa to wannan ita ce karshen wannan fa'ida akwai lokaci yawwa saboda haka a dunkule za ku ga cewa kishi iri biyu ne akwai alghairatu ala shay'i akwai alghairatu min shay'i alghairatu ala shay'i shine duk abin da kake son shi kake kishin shi kada ka bar wani abu wanda zai cutar da shi kamar ka taimaka da abin da zai inganta wannan abin da kake kishi shine alghairatu ala shay'i alghairatu min shay'i kai kishi abu kada wani ya tarayya da kai a cikin wannan abu to wannan na biyu akwai inda ake yi akwai inda ba a yi wannan shi ma kashi biyu ne alghaira wadda za ka yi ita ce kai kishin abin da aka ce kakka yi tarayya a kansa kada a yi tarayya da kai a cikinsa to kai kishinsa kamar miji ya yi kishin matarsa ko ya kishin kuyangarsa wannan an shar'anta to shi kansa wannan kaso biyu ne akwai ghaira fi riba akwai ghaira bi ghairi riba an hana kai kishi kishin da za ka yi shi an yarda ka yi kishi wani hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama inna min al-ghirati ma yuhibbu ma yuhibbu Allah wa min al-ghirati ma yakrahu Allah ko yubghidu Allah akwai kishin da Allah yake so shine akwai kuma kishin da Allah baya so al-ghairatu allati yuhibbuha Allah al-ghairatu fi riba wal ghairatu allati yubghiduha Allah al-ghairatu fi ghairi riba idan babu wani abin da ka gani na kokonto haka kawai ka riƙa yi wa matarka wani zata-zato ka dinga tuhumarta ba wani abu da kuma ya gitta wanda zai saka hakan to Allah ba ya san wannan kishi duk motsin matarka kai ta binta da kallo kai ta binta kai duk inda ta abin nan in waiwaya take yi ka tsaya ka kasa kunne ka ji muryar namiji ne ko mace ce in ta yi masu ka karba ka duba ka gawa ta tura to kaga wannan gaira ce fi gairi riba ba wani abu ka gani ba wanda ya saka wannan kake yi to wannan Allah ba ya santa in akwai wani shakka ko wani abu da ya gito wanda ya sa kake shakkar faruwar abu to wannan irin shine Allah yake so to kaga ita ma wannan alghairatu min ash-shay inda ta zama halal ita ma bici ko da take mai kyau akwai wanda take ba ta da kyau sai kuma alghairatu min ash-shay game da ubangiji ba wani maganar ka ce ka so Allah ba wanda zai so shi kai ko ka so manzo Allah kai naka ne ko manzo Allah namu ne ko kaza kaza kaza ha ba aikin banza wani ai ba san manzo Allah ba saboda kai kai naka ne kai kai ka so masoya manzo Allah su yawaita ba ka rika koran mutane daga san manzo Allah ba kai kai kadai ne kake san manzo Allah duk wani wanda yake san manzo Allah ka kore shi daga cikin wannan wannan falalar to ba daidai bane saboda haka lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi